والسير جعلنا دفاعا دفع الله وذلك وانه لا فجر ووحي الحمقى للنبي على الصلاة على نبي الأمة ووحي الحمقى في الصلاة على نبي الأمة وحسن الصلاة ما هو صلاة المهدي والذي جعلها به الصلاة والنعمة صلى الله عليه وسلم منكر الفائدة تفرقه تتبيه تتقوه har za mu sa yau fa'ida ta haka ne ko alfa'ida ta rabi wannan da dai na koyi wahayin ta kaga tun da ne za mu kace su kawo su alfa'ida ta rabi'a wato fa'ida ta hudu mala yake wa alam anna an-naw' al-awwala min siyag as-salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kadha an-naw' ar-rabi' هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم مالكي كسني كما كرتو أن النوع الأول نوع نفرقو دمك كاو من سياق الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم نسيق الصلاة النبي نوع فرقو دمك كاو haka kuma da nau'i na hudu kasan ya kawo nau'ikan salati ga annabi a jere tun daga na daya har zuwa na shida nau'i na farko shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad وعلى آل وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine nau'i na farko ko nau'i na hudu kuwa shine Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan nau'i na farko da nau'i na hudu yace huwa ma allamahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashabu shine abinda annabi ya koyar da shi ga sahabbansa lamma sa'aluhu an kayfiyati salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da suka tambaye shi kayfiyar yi masa salati suka ce yaya za mu yi maka salati sai ya koyar da su nau'i na farko da nau'i na hudu kamar yadda muka karanto su yanzu kun gane da kyau wa qad istadalla bi zalika ala annaha afdal al kayfiyat fi salati alayhi sallallahu alaihi wa sallam yace dan haka ne istudilla aka kafa hujja bi zalika da hakan cewa wannan nau'i na farko da na biyu sune afdal al kayfiyat mafifikar kayfiyya duk salati alaihi wajen yawa annabi salati idan matambayi ya tambaye ka wacce ce mafificiyar kaifiya dangane da yin salati ga annabi sai ka karanto masa nau'in farko da nau'i na hudu kamar da makaranta su idan an ce saboda mai sai ka ce saboda lokacin da sahabbai suka tambayi annabi yaya za mu maka salati ya sanar da su wannan kaifiya guda biyu abinda ko ya sanar ya koyar a matsayin an ka tambaya yayin da aka tambaye shi tsarin salatin to wannan shine mafificin salati kenan kun gane da kyau li'annahu la yakhtaru lahum wa kaza li nafsihi illa al-ashrafa wal afdala domin annabi ba zai zabanta ba zai zabawa ba zai zabawa sahabbai ba haka ba zai zabawa kansa ba illa al-ashrafa sai abu wanda yake mafi daraja wal afdala abu wanda yake mafi sahabbai tambayar su suka yi annabi ko baya ha'inta al-umma lalle babu yanda za a yi a ce ga wani salati mai tsada ya koye ya koya musu wani wanda yake mara tsada ba zai yiwu ba domin annabi da kansa yake cewa babu wani annabi da Allah ya taɓa turowa a ban kasa illa kana hakkan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhdhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum sai ya zanto wajibi ne kan wannan annabin ya sanar da al'ummarsa mafi alherin da ya sani da ya dace da su ya kuma gargaɗe su mafi sharrin abin da yake ji masa tsoro yace babu wani annabi ba sai ya zama wajibi ne ya haka to sahabbai sun tambaye shi kaga dole zai wato kenan haƙƙi ne kansa ya sanar ce su abin da ke shine mafi kun gane manufar batun wa min thumma sawwaba an-nawawi fi ar-rawda annahu law halafa ala law halafa la yusalliyanna alaihi sallallahu alaihi wa sallama afdal as-salah lam yubirra illa bi tilka al-kafiya mala ce wa min samma don haka ne ma sawwaba an-nawawi fi ar-rawda imam an-nawawi yake cewa abin da yake daidai ya faɗi haka a cikin littafin sa rawda rawdatu talibina yace abin da yake daidai annahu law halafa da a ce mutum zai rantsuwa la yusalliyanna alaihi sallallahu alaihi wa sallama afdal salah da mutum zai rantsuwa ya ce wallahi zan yi wa annabi mafi fitin salati yace to lam yubirra babu yanda za a iya gaskata rantsuwan nan illa bi tilkar kayfiyya sai dai in ya kawo wannan kayfiyar da mutum zai ce wallahi yau zan yi wa annabi mafi fitin salati me zai yi sauke nauyin rantsuwarsa ya kawo wannan kayfiyya ta uku a ta daya ko ta hudu dai shine mafi fitin salati da za ka kawo wani salati daban salatin sunadina kaga rantsuwarka baka baka abin ba gaskata rantsuwarka ba ballantana ka kawo salatul fati kaga ba gaske da rantsuwar ka ba ballantana ka kawo wani salati daban duk salatin da ka kawo ba ɗaya daga cikin nau'in nan da farko da baka warware rantsuwar ba ka abin da rantsuwar ka ba ba gaske da rantsuwar ka ba dan wannan shine mafificin kaifiya kun gane da kyau ووجهه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين إمام السبكي تاج الدين السبكي يجي cewa lallai duk wanda ya kawo wannan kaifiya to ya yi wa annabi salati bi yaqinin ta hanyar tabbas in ka kawo wata kaifiya ba wannan ko ba tabbas cewa masalatin kai yayi ko bai ba kun ji kuma ganganun malamai wa kullu man jaa bi lafzin ghayriha wanda duk yazo da wani lafazin da ba wannan ba fa huwa min ityanihi bi salati al-matlubati fi shakk to mutum ya zo da salati da ake bukatar sa yayi akwai shakka kun gane da kyau ma'ana da mutum zai yi wani kaifiyar salati daban ba wanda annabin ya koyar ba to ba mu da tabbas sun kai wa annabi salati akwai shakka kila kai salati kila baka yi ba dan baka kawo salati da annabi koyar ba li'annahum qalu suka ce domin sun sahabbai sun ce kaifa nusalli alayka yaya za mu yi maka salati kana sai ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا sai annabi ya mayar da salatin sahabbai wanda zai zama karbabbe shine fadin su cewa kaza da kaza abin nan da ya sanar da su inda za su kawo wani abu ba shi ba sun bi umarnin annabi to haka duk wanda ya kawo wani abu ba shi ba shi ma bi umarnin annabi ba intaha maganar imamu nawawi ta kare maganar tajuddin subki ta kare kaga shek nasiruddin albani idan ya kawo magana sai kafa hujja da malaman da suka gabata ذكره الهيثمي في الدر المنضود إمام الهيثمي أمتون نسكن للتاكن الدر المنظور ثم ذكر أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة sannan da karshe ya ce mana abin da ake bukata dai zai iya tabbata ta hanyar kawo kowace ɗaya daga cikin kaifiyar nan guda bakwai da muka ambata amma dai maganar fifiko kaifiya ta farko da ta hudu ita ce mafificiya amma dukkan su sauran idan kai kayi salati da annabi cikin nau'in nan guda bakwai da muka ambata amma da zan kawo wani daban fa wanda ba su ba to cewa ka yi salati wannan akwai shakka ne kun fahimci wannan fa'idar alfa'idatul khamisa fa'ida ta biyar wa'alam annahu la yusra'u talfiqu sighati salatin wahidatin min majmu'i hadhihi as-siyaq ka sani ya kai mai karatu la yusra'u talfiqu sighati salatin wahida baya halatta ta kuɗa sigar salati daya min majmu'i hadhihi siyaq a jerin waɗannan sigogi ka ciro wata kalma a siga ta farko wata kalma a siga ta biyu wata kalma a siga ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai ka gina salatin ka daban ka ce tunda kowace siga cikin guda bakwai sun tabbata a hadisi to ni zan zo na in ciri kalma ɗaya can in ciri kalma ɗaya in yi wani salati mulaffaq a takuɗe albani ce ba a karanta wannan ba kun fahimci abin da yake nufi da kyau kaga wannan shine talfiq sigar farko ka dauki Allahumma salli siga ta biyu ka dauki wani nabiyyi kaza siga ta uku ka dauki ali kaza can ka dauki fil alamin can ka dauki innaka can ka dauki habibul majid ka tatta kuɗa shi ta yadda in muka kalli jerin salatin naka ba ya zama ɗaya daga cikin sigogin nan guda bakwai ba sai dai kalmomin ɗaiɗaikun in mun ɗauke su ma iya mayar samun musu gurbi a cikin sigogin guda bakwai yanzu kai sabon salati kai sunan shi bid'a wannan jerin kalmomin naka da ka ɗauko ɗaya can ɗaya can kai haɗaka sunan shi bid'a ina ga da kira talfik talfik baya halatta ta wannan sigogin salatin annabi dole cikin sigogin nan guda bakwai ka zaɓi ɗaya kai yayin da zaka wa annabi salati baya hana kuma gobe kai ɗaya baya hana in an jima kai ɗaya baya hana a zahar kai wata daban al'asar kai wata daban magariba kai wata daban baya hana a tahiyan farko kai wata siga a tahiyan tafi kai wata siga daban amma ka takuɗa su ka karanta wani salati naka wanda ka ciro can ciro can ka haɗa siga guda wannan mai halatta kun gane da kyau wa kadhalika yuqalu fi siyaqi at-tashahhud al-mutaqaddima haka kuma za a ce a cikin sigogin tahiyya da suka ambata da suka gabata kaga tahiyya ma an kawo siga da har guda shida ko bakwai ko to dole ka zabi dai sai kai amma ba za ka zo ka ciro kalma anan ka ciro kalma anan ka hada tahiyyarka daban wanda ba ta da asali daga annabi wannan sai a ce kai bid'a kun fahimta da kyau idan shari'a ta koyar da kai wani zikiri da wata siga sananniya to lizinta sunna shine ka lizinci wannan sigar karka kara karka rage idan aka baka siga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai lizintar sunna shine yau kai waccan gobe kai waccan jibi kai waccan ko ka zaɓi dai kai sai har ka mutu amma ka zo ka ciro ɗaya nan ka ciro ɗaya nan ka haɗa ka takuɗa ka wannan kai bid'a yasa kaga yan bid'a suna kokarin su kawo salatul fati cikin alqur'ani sai suka ce allahumma tanna daga qul allahumma malikul mulk salladin nan daga ayyuhal ladina amanu sallu a daga wai salli alaihim inna salataka sakanun lahum ala sayyidina muhammadin nan daga kaza kaza kaza alfati din nan daga kaza kaza kaza wane ne wane ne kaza kaza kaza suka tsoro can suka tsoro can suka tsoro can suka to kaga salatul fati daga qur'ani take to sai a ce waye ya turo can ya turo can ya turo can annabi ne ya turo har hada ko wani ne daga baya ya zo turo har hada sayar na abubakar ko umar ko usman ko ali ɗaya daga cikin sahabbai ne ko tabi'ai ne ko imamu malik ibn anas ko imamu shafi'i ko abu hanifa ko ahmad bin hanbal ko laysa bin sa'ad ko ibrahim an-nakhai wane ne cikin malaman da aka yarda da ilimin su ya turo har hada ba ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina to wane ne ya turo ya har hada wani ne wanda yake mai jahuli ba a san kowaye ila kano ne ila zariya ne ya turo ya har hada to shi wannan da ya turo ya har hada ya ce daga abin da qur'ani ne yaya wanda aka saukarwa da qur'anin bai gano haka ba har kai ka zo ka gano daga ƙarshe ka san dai qur'anin nan an saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qur'anan farqanahu لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان to bari in gama wannan jimlar ba kaga waɗannan gaba ɗaya ayoyi na nuna annabi aka saukarwa to annabi bai gano haka ba sai wani daga baya zai gano kaga ba zai yiwu ba idan wani ya zo ya gano haka sai mu ce abin nan da ka gano ko ya zanto kuskure kawai zanto daidai in ka ce daidai ne ka nuna kafi annabi ilimi shi kansa da aka tukura da qur'ani bai gano haka ba ka zo ka gano rufin rufin asirin ka yadda kuskure ne dan sai ya zanto kai kuskure amma idan ka ce daidai ne ka tunci annabi kenan da ɓoye sako bai san ba har kai ka zo ka isa ka karasa ga wani abu na sako har annabi a bar duniya bai karasa ba sai kai ka zo ka karasa mana ga wani abu na ilimi annabi ya jahilta kai ka zo da zaka kuranci da fasaha ka gano to dan Allah ya mutum zai kai kanshi gobe kiyama wata samar za ta yi maka rufa wata kasan za ta dauki nauyinka idan ya zanto wannan shine aqidar ka da wata fuska za ka gama da Allah gobe kiyama da wata fuska za ka gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sannan kuma za mu iya cewa wannan surutan surutan ka ɗauko ta kalma anan ka ɗauko ta kalma anan ka haɗa wani abu ka ce ya zama ibada ya ka da sunan uzu kuma mutum zai iya haɗawa a cikin alkur'ani ka je tan uzuku ka samu wani azu ka samu wata ambaki da rufa'a ka ɗauko ta ka samu wani jimin da rufa'a ka ɗauko ka samu kaulasan da rufa'a ka samu shikenan ka haɗa uzuku ya zama ibada ya zama zikiri ko tilal ko ka haɗa garin Abuja duk a cikin Qur'ani ko ka haɗa garin Abakaliki duk a cikin Qur'ani duk inda kake so ka iya cikin kalmomi ta Allah cikin da kada sai kace eh na gano wannan abin yanzu cikin Qur'ani da haka ya zama zikiri ya zama salati ya zama abin lada haka ba zai yi wuce to saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu daina yawa annabi cikin mu daina yawa shari'a musulunci cikin abinda Allah ya koyar da mu kenan mai alari ya bada shawara wa yatma inda amrihi wa nahyi mutum ya tsaya inda shari'a ta umarce shi kar ya kara wa nahyi ya hannu kuma daga abinda shari'a ta hane kar ya ce zai ketar iyaka bari mu dan dakata minti biyu dan a zuba mai kamar yadda aka yi bayani وكذا يقال في سياق التشهد المتقدم ما ليس هكذا أفضاء أتكين سيغوجي نتهيا da bayanin su ya gabata baya kamar yadda baya halatta a yi talfiq a cikin salati haka baya halatta yin talfiq a cikin sigogin tahiya haka baya halatta yin talfiq a cikin kowane irin zikiri da ya zo da nau'i daban-daban ka takuɗa guda kamar yadda baya halatta yin talfiq a cikin kira'a idan za ka karanta qur'ani sai ka zaɓi kira'ar da ka iya sai ka karanta alqur'ani da ita amma kai talfik wannan aya da wannan kira'a wannan aya da wannan kira'a wannan aya da wannan riwaya bai halatta ba dole sai dai ka zabi riwaya daya ka lizince ta wajen karanta alqur'ani baya hana gobe in zaka kuma karanta da wata riwaya jibi ka karanta da wata riwaya sharadi kowace riwaya ya zanto koyon ta kai daga wajen malami ba istihadin ka bane ba dan qur'ani ba kiyasi a cikin sa wa malik kiyasi fil qira'ati madkhalu fa dunaka ma fihi ar-ridha mutakaffila haka imam shatibi ya faɗa baki ya cikin kira'a kowace kalma daga cikin qur'ani sai ka koye ta mutafahatan daga bakin malami ba a koyan qur'ani da ijtihadi duk malaman tajwidi sun yi ittifaqi tariqatul akhdh bihi at-talaqqi min afwahil qari'ina al-arifin bi turuq al-qira'a hanyar koyan qur'ani hanya ce daya daya shine koya daga bakin malamai gwanaye wajen karatun qur'ani ba ijtihadi ba bal zalika bid'atun malai ce talfiqin nan bid'a ne fi dini cikin addini wa inna sunnatu an yaqula hadha taratan wa hadha taratan kama bayyanahu shaykh al-islam ibn taymiyyah fi bahth lahu fi at-takbir fi al-eidain majmu' al-fatawa kenan kamar yadda ibn taymiyyah yace sunna shine yau kai wancan gobe kai wancan ko yanzu kai wancan in an jima kai wancan kamar yadda shaykh al-islam ibn taymiyyah ya bayyana a cikin wani bahasi da yayi dangane da kabarbari a sallar idi biyu a cikin littafin majmu'ul fatawa nasa wato tun daga juz'i na 99 da kuma juz'i na 253 a shafi na farko wato shafi na 69 da shafi na 253 a juz'in farko nake son shi majmu'ul fatawa الفائدة السادسة قال العلامة صديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم بالمأثور من الأدعية والأذكار babban malamin nan Siddiq Hassan Khan ya faɗa a cikin littafin sa mai suna Nuzulul Abrar bil ilmi al ma'thur min al adiyati wal azkar Siddiq Hassan Khan wani babban malami ne a kasar India ya rasu Allah ya kansa da gafara malami sunna ne kwarai da gaske ya faɗa cikin littafin sa wato kasar India na ce India tun lokacin India tana hada da Pakistan ba'da an saka ahadisa kasiratan في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها يا فتوانا مغانا باين يا كورو حديثي داما ودن دسكي نونا فللن يوى النبي صلاة دكما يويت صلاة قال سيتي لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل الحديث يتي كو شك بابو ما في يوان جماعة ودن يوى النبي صلاة wanda suka fi kowa yawaita wa annabi salati cikin musulmai hum ahlul hadith sune ma'abuta hadisi wa ruwati sunnatul mutahhara sune marwayta sunnar annabi fa inna min wada'ifihim fi hadha al-ilm al-sharif at-tasliyatu alayhi yana daga cikin gagarumin aikin ma'abuta hadisi yiwa annabi salati amama kulli hadisin gaban kowane hadisi da zasu koro idan sun ce haddathana fulan qala haddathana fulan an abi hurairata قال قال رسول الله سيسمي صلى الله عليه duk hadisin da suka kawo sifar haka kaga idan ka tara musulmi gaba daya su wa suka fiwa annabi salati tsakanin masu karanta littafin fiqhu al-mujarrad wanda ba dalili da masu karanta bukhari ko muslim ko turmuzi ko rasa'i dan Allah zuwa suka fiwa annabi salati haka ma za a hada ma za a hada wallahi ko mai karanta arba'una hadisi da mai karanta riyadu salihin baya daidai da mai karanta muktasar wajen yawan yawa annabi salati da ya zo الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا يزو حديث النبي أنا عمر رضي الله رضي الله عنه أيضا قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل كنا جلوسا ذات يوم zuwa ƙarfi haka kowane hadisi zai karanta dai sai an yi salati to amma duk littafin fiqh wanda za a karanta wanda baya kawo dalilai al-fiqh al-mujarrad wanda baya kawo cewa hukunci kaza shine kaza saboda fadin Allah kaza saboda fadin annabi kaza a kawai hukuncin yake baka sai ka karanta littafin ka sauke baka yawa annabi salati ko sai ba to kai kuma a rayuwar ka ta musulmi sinadarin ka ta shiga aljanna ai daga cikin babban sinadarin ka ta shiga aljanna akwai me yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yasa inda ba karanta hadisi ma ba alamar ana san annabi kenan dan babban abin da zaka yi wa annabi bai cin kaunarsa ta zuciya da ya masa da'a babban abin da zaka yi masa yawan salati to babu yanda za a yi kai sami yawan salati sai kana karanta hadisi yace babu shakka waɗanda suka fi kowa yawaita salati ga annabi sune ahlul hadis domin yana daga cikin aikin su dangane da wannan ilimi mai daraja shine yawaita salati ga annabi amama kulli hadith wala yazalu lisanuhum ratban bi dhikrihi sallallahu alaihi wasallam harshen su yana jike gagab ba zai gushe ba haka wajen yawan ambatan annabi walaysa kitabun min kutubi sunnati wala diwanun min dawawin alhadisi al ikhtilafi anwa'iha min aljawami'i wal masanidi wal ma'ajimi wal ajza'i wa ghayriha illa wa qad ishtamala ala al-alaf al-ahadith yace babu wani littafi cikin littattafan sunna ba wani diwani cikin diwanin hadisi tare da bambancin nau'in su akwai aljawami'u akwai almasanidu akwai alma'ajimu akwai alajza'u wa ghairiha da wannan su babu wani cikin waɗannan nau'ika na littattafan hadisi illa wa qad ishtamala ala al-alaf al-ahadith fa sai ya kunshi dubban hadisai ba dubu ɗaya ba dubban hadisai hatta inna aktsaraha hajman har ma ya zanto wanda littafin da ake ganin mafi gajarta ta fuskar girma kitabul jami'u saghir lis suyuti shine littafin al jami'u saghir na imamu suyuti fihi ashratu alaf hadisin wanda shi kada ya kunshi hadisai dubu goma yanzu haka karanta kowane hadisi ɗaya zaka wa annabi salati so ɗaya zaka wa annabi salati so nawa so dubu goma inda cikin aljawami wanda suka daddara abin nan wato yana ganin shine mafi gajarta su wa kis ala zalika sa'irar suhufin nabawiyya yace ka yi kiyasin haka sauran takardu waɗanda aka rubuta hadisan annabi fa hadhihi al-isabatu nadiya wannan ita ce tawaga kubutacciyar tawaga yana nufin ahlul hadith wal jama'atul hadisiyya wannan jama'a ta hadisi aula an-nas bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah su suka fi kowa kusanci da annabi ranar tashin kiyama da an jima sai sallallahu alaihi wasallam da an jima motsi kaɗan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam motsi kaɗan su suka fi kowa kusanci da annabi ranar tashin kiyama ko akwai mai musu kai ba da da an jima sallallahu alaihi wa sallam da an jima annabi ya ce kaza ka ji zuciya su ta karaya idan an ambaci abu goma suna kokowar su dauki biyar ko shida su sa cikin ayyukan su kullum annabi na canza musu salon rayuwa yo suwa suka fi kowa kusanci da annabi cikin mutane in ba waɗannan ba suwa suka fi kowa dacewa da shi kansa ranar tashin kiyama in ba waɗannan ba san annabi ba da baki bane sai ana karanta haddasana haddasana duk inda ba a haddasana haddasana to alamar mutane da'awar san annabi kawai da baki suke yi kenan ai ba zai yi ba ولا يساويهم في هذه الفضيلة أي كتوى أولى الناس برسول الله يوم القيامة وأسأدهم بشفاعته سسك فقوة أرزتا دسيتم النبي دم بأبي هو وأمي يتي فانصر ما هي فانا قبا دايا نبايد سوق النبي ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس ba wani cikin mutane da zai daidai da su a wannan falala illa man ja illa man ja'a bi afdala mimma ja'u bihi sai wanda ya kawo mafificin abinda suka zo da shi wa dunahu kharqul qatal wanda ko zai kawo hakan kuwa akwai aiki wai kharqul qatal al qatal shine babban dutse kharqu a ce ka tsaga shi irin yadda kake tsaga kara wai zai iya tsaga dutse kamar yadda ke dafa yace wa dunahu kharqul qatal wato kamar ka ce sai ranar da zaki yayi kaho sai ranar da tulu yayi gashi sai ranar da hankaka ya zama fari dukkan wannan mustaqilat ne ai kakan kawo mustaqilat ne shine wa duna zalika kharqul qatal ba da fasara a Hausa sai dai ka fahimci al qatal dutse kharq kuma shine ka tsaga shi gida biyu wai zai iya tsaga yace in har akwai wanda zai dace da ma'abuta hadisi wajen fulalan annabi to shine sai wanda aka samu ya da tsaga dutse gida biyu ma'ana babu shi fa alayka ya baghi alkhairi siddiq hasan kana yace ya kai mai budan alkhairi ya zama wajibi gare ka wa ya taliban najati ya kai mai budan tsira ya zama wajibi gare ka bila zayir ko shakka babu an takuna muhaddisan kai kokowar zama malamin hadisi aw mutataffilan al muhaddisina ko dan kwalamar malam masu hadisi in ba ka karantar da hadisi dan kwalamar masu hadisi duk inda ake karanta kana wurin su ce kala rasulullahi kace sallallahu alaihi wasallam wa illa yace in ko ba haka ba fala takun kar ka zama da da da da falaisa fi ma siwa zalika min a'idatin ta'udu ilaika in dai baka tare da hadisi baka da wata riba da zaka samu a rayuwa gaba daya haka yake baka da wata riba a rayuwa in baka tare da mabuta hadisi to a yau kuma mutane abin da suke gani shine wato dukkan wanda yake karanta hadisi baya karanta wani littafi na fiqh ko ya bayar da muhimmanci a hadisi sama da muhimmanci ga littafin fiqh wa ana ganin ya zama abin zargi kuma ana ganin shi jahili ne ma haka waɗansu suke ganin irin wanda suka zauna suka yi shekara ashirin suna karanta muktasar suna karantar da shi in sun ga mutum yana karanta hadisi sai su ɗauka cewa jahiltan muktasar yayi don haka yake karanta hadisi kuma su rika gani a'a ai gwaninta tana cikin wanda ya gwanance cikin muktasar ba wanda ya gwanance cikin hadisi ba to wannan shine jahilci wannan fahimtar haka shine abin da ake kira jahilci kuma jahilcin ma aljahalul murakkab aljahil murakkab kenan mai wannan fahimtar wanda bai sani ba bai san kuma bai sani ba domin duk hukuncin da za a tsamo daga cikin muktasar malamin muktasar ya rairayo shi ne cikin wani muktasar din shi ma wancan ya rairayo shi cikin wani muktasar din shi ma wancan cikin wani muktasar din har a je an rairayo gaba ɗaya daga cikin mudawwana mudawwana gaba ɗaya kuma tambayoyin da ibn al-qasim yayi wa imam malik ibn anas aka rawaito gaba ɗaya kuma wannan tambayoyi da fatawar da Imam Malik bayar ijtihadin sa ne zai dace da daidai ya samu lada biyu zai iya kuskure tunda ba masumi bane ba ya samu lada daya abin da ya dace da daidai ya zama wajibi abin bi abin da ya kuskure kuma sau a roƙa masa gafara ba za a raina shi ba za a faɗa masa bakar magana ba amma duk abin da yake cikin bukari aka kawo aka ce annabi ya ce ko cikin wani littafin hadisi da ya inganta daga bakin annabi akwai wata kilancin daidai da kuskure ko kuskure ko daidai ne kaulan wahida daidai ne kaulan wahida daidai ne kaular wahida saboda haka ya zama wajibi bidar ilimin hadisi bidar ilimin hadisi kuma ba ta kare ba akan insan sahihi za'ifi sahihi za'ifi idan ka san wannan ka san kashi ɗaya cikin kaza da ya kamata ka sani na ilimin hadisi ana bukatan kuma ka san ilimin hadisi dirayatan diraya a ilimin hadisi shine ka karanta fikihunsa ko annabi da kansa ya nuna akwai wanda suka fahimci hadisi a karanta hadisi su haddace su faɗa da an jima su faɗa amma idan aka ce mai hadisin ya kunsa na hukunce hukunce ba su sani ba ba su da ilimin hadisi dirayatan dan haka yake cewa nazzara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa hafizaha wa addaha kama sami'a wa rubba muballighin aw amantan wa rubba hamil fiqhin ghayr faqih ko rubba hazil bikin ila man huwa afqahu minhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya dukan Allah ya haskaka mutumin da ya ji hadisi na ya haddace ya isar da shi ga wanda bai ji ba ya so dama wanda za a isarwa sai ya fi fahimtar hadisin sama da shi wanda ya haddato ya kawo yace ya so da dama mutum zai ya dauki fikihu ya kai alhali shi ba mai fikihun bane ba ya haddace hadisin idan ya faɗa wanda yake da diraya sai ya yi istinbati cikin hadisin irin wanda shi ba zai iya yi ba wato kaga kenan ko muhimmancin sanin ilimin hadisi kuma diraya ta bayan ka san ilimin hadisi riwaya ta to dukkan sa wannan kuma abin da yake bukata lokaci da lizuntar malami lokaci ba wai shekara ɗaya ba ko biyu ko uku cikin nan ka gama ilimin hadisi inda za ka yi shekara ashirin kana ilimin hadisi baka cewa ka ga ilimin hadisi shekara ashirin da yake kana ilimin hadisi to har yanzu baka fitar da kanka daga cikin ɗaliban hadisi ba Allah ce mana gaban ka قلت وانا البانيتي وانا اسالك وانا اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني من هؤلاء المحدثين yace ina roƙon Allah ta'ala ya sa ni cikin waɗannan masu hadisi allazina hum aulan nasu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda su ne mafi cancantar mutane wajen kusanci da annabi wa la'alla hadha alkitaba min al-adillati ala zalika ma laita me yawa wannan littafi na wa dalili ne kan cewa ni ma ina kokowa zama cikin su tun daga duk abin da na kawo hadisin ne ke kawo ورحم الله الإمام أحمد إمام السنة يتي الله يذكر إمام أحمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل السنة والجماعة كنا الذي أنشد وان دي ريري بيتم ولك عليك سوا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار haka imam ahmad ibn hanbal yace dinun nabiyyi muhammadin akhbaru yace addinin annabi muhammad hadisai ne ba ra'ayi ba menene hadisai ne ni'mal maqiyatu lil fata asaru ma dalla da abin hawan saurayi in ya zanto abin hawansa dai zai sukuwa akai yayi yamma da shi yayi kudu da arewa da shi asaru sune hadisai sune suke karkata aka lasa yamma ko kudu ko arewa la targhabanna anil hadisi wa ahli karka kyamaci hadisin annabi karka kyamaci ma'abuta hadisi karka kyamace su far ra'ayu layl shi ra'ayi da ke cikin littafin fuqaha'u laylun dare ne wal hadisu naharu hadisi shine ranar wala rubbama jahila al fata athar al huda yato da dama saurayi na iya jahiltan gwada ban shiriya a sakamakon baya karanta hadisi wacan fi bazigatun laha anwaru ga rana ta fito da haskenta amma ya jahilce ta ya kama ra'ayi ra'ayi shine dukkan abin da aka gina shi ala ghairi dalili dan saboda duk malaman fikihun duniya da usulul fikihi sun yadda lastihada fi mawridin nas ba a yin ijtihadi in nasi ya zo da zaran annabi ya ce kaza to shikenan idza ja al hadith batal al qiyas yayin da duk hadisi ya zo qiyasi kuma ya riga ya rushe dole sai da abu hadisin وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يا سنن تاوى الأمة سين دعائي a cikin wannan tahiya da ake ta karshe wa gairahu da waninsa fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace da su idza qa'attum fi kulli rak'atayn fa qulu tahiyatu lillah idan kun zauna cikin dukkan raka'o'i biyu na sallah ku fada tahiyatu lillah zuwa karshe fa zakaraha ila akhiriha ya ambace ta zuwa karshen ta sun qala sannan yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi sannan idan mutum ya zo ya zaba abin da ya fi burge shi cikin addu'a to wannan zai kulla babu nan gaba cikin addu'a eh ana ku babu wannan to to akwai shi a nan gurin da ya kama tunda kun san ai magana ce akan tahiya da aka zo magana kan tahiya sai aka zo magana kan me salati ga annabi da ya magana kan salati ga annabi sai ya kawo mana fa'idojin da ke cikin salati ga annabi kila har yi mantar da mu ma me yake ciki to bayan duk an gama wannan shine ce sannan annabi ya sunnanta wa mutane kuma su yi addu'a cikin tahiya kenan bayan sun yi tahiya sun yi salati wa annabi sai su yi me addu'a sai kawo hadisin da ke nuna haka addu'an nan ana yin ta cikin kowane zama kenan kowace tahiya za ka yi addu'a to bayani akan addu'a kuma zai zo nan gaba zai kawo su nan gaba kowane a wannan ayatun darasin baya ai bai kamata ma kai wannan tambayar ba tun darasin baya muka ce kowace tahiya ta yi wata mai salati kana nan kuma القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة mala yace taki daga raka'a taki zuwa raka'a ta uku sannan kuma ta hudu ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم ما ليس النبي هكذا ينا ينقل وازوا ركعة أكو mukabbiran yana mai yin kabbara ma'ana idan ya zauna yana zaune din nan ya kammala tahiya yayi salati ga annabi yayi duk abin da zai yi ba sai tashi zuwa raka'a ta uku ba to yayin da zai yunkura sai yunkura da kabbara Allahu akbar ya yunkura tare da yin kabbara mukabbiran yana mai yunkura da kabbara Bukhari da Muslim suka rawaito shi wannan hadisin kun ga kenan ba sai in mutum ya miƙe tsaye ba zai kabbara yayin da zai miƙe zai miƙe da me da kabbara wa amara bihi al-musi'a salatihi haka annabi ya umarci mutumin nan da ke muna da sallan sa fi kaulihi cikin fadin sa da yace da shi da yace da shi mai yace sun masna azalika fi kulli rak'atin wa sajda yace ka aikata haka a cikin kowace raka'a taka da cikin kuma kowace sujuda taka ma'ana irin abin da ka aikata a cikin ta farko kamar ta kaddama kamar da ga gabata wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-qa'idati kabbara thumma qama ya kasance idan ya yi nufin tashi daga zama min alkaidati daga zama kabbara sai ya kabbara sun makama sannan ya tashi wannan riwaya ta biyu kenan rawahu abu ya ala fi musnadihi bi sanadin taji wannan abu ya ala al muslim kenan idan mutum yana sallah mai raka'a sama da biyu kamar mai raka'a hudu ko mai raka'a uku yayin da ka zauna kai karatun tahiya to zaka miƙe ka tafi kabbara ta uku kana da dama kai ɗaya daga cikin ababe guda biyu yamma dai ka miƙe tare da kabbara wannan bukhari da muslim sun rawaito yamma kuma kai kabbara kana daga zaune sannan kai mai ka miƙe wannan shine riwaya ta biyu ta Abu Ya'la al-Muslim duk wanda kai cikin binin yayi amma cewa ba za ka yi kabbara ba har sai ka miƙe tsaye wannan babu hadisi daga annabi akan wannan wanda shine galibin malaman mazhabar malikiya suka ce ko da siddiq al-gumari abin da ya faɗa kenan a cikin littafin masalikud dilala alamatin risala yace duk da malaman mazhabar mutunci haka amma babu wani hadisi akan wannan wannan ya saba abin da yake tabbatacce daga annabi ga duk dan malikiya ne da haka ko dai ka miƙe da kabbara ko kuma tun kana daga zaune kai me kai kabbara sannan ka miƙe kamar yadda hadisin Abu Ya'la al-Musalli ya nuna wa kana idza arada al-qiyama ila ar-rak'ati ar-rabi'a wa kana idza arada al-qiyama ila ar-rak'ati ar-rabi'a qala Allahu akbar wa amara bihi al-musii'a salatihi kama taqaddama anifan annabi ya kasance idan yayi nufin zuwa raka'a ta hudu yakan yi kabbara haka kuma ya umarci mutumin nan da ke muna da sallansa kamar yadda bayani ya riga ya gabata baya shi ma wannan bukhari da muslim sauransu a na kisa da wani wuri ko wa kana sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ahyana wannan kabbara da muka ce annabi na yi a zaune a hadisin abu ya ala zai kabbara sannan ya miƙe ko to wani lokacin yana hadawa tare daga hannu wato kana daga zaune ka kammala karatun tafiya yanzu me zaka ba miƙiya ba sai ce Allahu akbar ya sauke hannunsa sannan sai ya miƙe wani lokacin kuma yadda yake yi shine sai yunkura ya miƙe yana mai yin kafara yunkurawar ya gwama ta da yin kafara Allahu akbar ya miƙe wannan hadisin bukhari da muslim to wannan daga hannu da yake yi a cikin wancan a zaune kafin da yake hada shi da kafara yana yin sa ne wani lokacin wato wani lokacin kenan baya yin sa sai ya kafara kawai ya miƙe kun fahimta da kyau وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة يا كسنتي إذن ينفن الزوا ركعة هدكما قال الله أكبر سيتي الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا هكا يؤمر تمتمنا لكيمون نصلا كما يد بياني يقبات بايا وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا هكا ونميكي وزوا كبرة هدو ونلوكة ينا دقا ونلوكة كما يدقا an gane ko wani hadisin abu awana kenan da imam an-nasa'i da sanadin sahihin thumma kana yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi thumma yaqumu mu'tamidan ala al-ardi wannan shine ake kira jilsatul istiraha wanda bayani ya gabata baya thumma kana yastawi qa'idan annabi ya kasance yana zama har ya daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra akan kafarsa ta hagu mu'tadilan ya daidaita hatta yarji'a kullu azmin ila mawdihi har kowane kashi ya koma inda yake thumma yaqumu sannan sai mi ma'ana ya dago daga sujuda ta karshe a cikin raka'a ta nawa ta uku zaki ta hudu to dai ya dago din nan sai ya koma ya zauna ya tsora hannayensa akan cinyoyinsa ya lankwasar da kafa hagu ya zauna a kanta har kowace gaba ta tsaya ya nutsu a hakan sannan sai miki kaga da satar istiraha kin sun ya koma mu'tamidan al-ardi sannan ya tashi yana mai dogaro akan kasa ya miki wa kana ya'dinu ay ya'tamidu ala yadayhi idza qama annabi ya kasance yana yin abin da ake kira al-ajnu al-ajnu kuma shine ya fassara shi da cewa ya'tamidu ala yadayhi yakan dogara akan hannayensa idza qama idan ya nufi miƙewa zuwa raka'a ta nawa ta hudu hadisin bukhari da muslim kenan a wata riwaya yace idza qama fi witrin bin salati yayin da zai mike cikin witrin sallarsa yana dogara ne akan akan hannaye wato bayan ya ji sul israha kenan jinsul israha yana yin sa a cikin witrin sallarsa witrin sallah kuma shine idan ya raka ta daya zai tashi zuwa ta nawa kenan ta biyu ko yayi ta uku zai tashi zuwa ta nawa kenan ta hudu kaga raka ta farko ai witri ce ta uku ma witri ce to a cikin wannan da yake yin sul israha a raka ta farko yayin da zai miƙe ta biyu sai ya dace israha sannan ya miƙe a raka ta uku yayin da zai miƙe ta hudu sai ya dace israha sannan ya miƙe cikin dukkan hakan kuma yana dogaro akan hannayensa guda biyu yana yin azumi ba gaskiya bane ba cewa wai saboda ya manyanta ne ke haka ba gaskiya bane duk a cikin riwayar ba inda aka nuna haka wannan saboda ya girma sharhi ne daga bakin waɗansu masu sharhi amma ba ba hadisin annabin ne ya nuna haka ba wannan ajin kullu kenan a azumin shine ka dunkule hannayen ka haka ka dogara da su haka ka ture su ka miƙe akan su wato ka dogara da su wajen miƙewa haka bayan ka kafa ya kasance su ka ba karfin ka sannan ka miƙe ka ce me eh kullun ne ba wai ta akai wata rana ko ban da wata rana ba amma yin sa kawai ba wajibi bane ba baya cikin wajiban sallah inda ba umarni yayi da shi ba sai da aka hararo cewa yana yi idan mutum bai azumi bai san ba da ya zonsa haka ya miƙe baka ta sallarsa ba ta ba sallarsa ta yi amma inda ya azumi kuma yana da kamala cewa yayi koyi da annabi kun fahimta da kyau yawwa eh ba zai ba wannan zaman da kake cewa kafa kafofi yayi wannan aya tsakanin su da ta farko zuwa ta biyu ne ake yin sa duk mun karanta baya kana da littafin ko kai ko ko baka da abadan Allah to ka dauki wannan a matsayin naka wa kana yaqra'u fi kullin min ar-rak'atayn al-Fatiha wa amara bi dhalika al-musii'a salati annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan rakawo'i cikin kowace rakawo'i guda biyun farko yana karanta Fatiha wa amara bi zalikal musii'a salati wato da hakan kuma ya umarci mutumin da ke mona sallarsa wa kana rubbama adafa ilayhi ma fi salati az-zuhri bid'a ayati ya sau da dama kuma yakan yi ƙari zuwa ga Fatiha din nan ya ƙara waɗansu sashi na ayoyi na surori kenan a cikin sallan azhar oho yana nufin a rakawo'i guda biyun karshe kenan rakawo'i guda biyun karshe annabi na karanta fatiha ne kadai wannan shine abin da yake faruwa wa kana rubbama amma ya kasance a waɗansu lokuta kuma adafa ilaihi ma fi salati zuhri bid'a ayatin a cikin sallar azhar bayan ya karanta fatiha a rakawo'in karshe kuma yana ƙara surori akan su kuma wani sashi na ayoyi kama sabaka bayanuhu kamar da bayani ya gabata fil qira'ati fi salati zuhri bayani ya gabata cikin hukuncin karatu wato tsarin karatu a cikin sallar azhar wato kenan a cikin salloli masu raka'a hudu a raka'a biyan karshe me ake yi fatiha kadai amma a azhar wani lokacin annabi na yin fatiha kadai wani lokacin kuma ya kara waɗansu ayoyi uku hudu biyar ko na makamancin haka kun gane da kyau القنوت في الصلوات الخمس للنازلة abinda zai biyo baya yin kunuti cikin salloli guda biyar linnazilati dan saboda wata nazila ta sauka nazila kamar shine wata annoba ta sauka kamar kwalara ta sauka ko wata musiba ta dumfari al'ummar musulmi ya halatta ya alkanuta a cikin dukkan salloli guda biyar wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance idan yayi nufin yin addu'a ga wani wato mummunan addu'a kenan da haka ya kawo ala ahadin aw yad'u li ahadin ko ya nufin yin addu'a ga wani wato addu'a ta alkhairi kenan da haka ya kawo allamu fi'ilin da'a idza ta'adda bi ala to yana nufin mummunar addu'a idza ta'adda billah yana nufin addu'a ta gari da'autu ala fulan yana nufin mummunar addu'a da'autu li fulan yana nufin kyakkyawar addu'a kun gane ku ha kamar yadda fi'ilin rajiba ne idan yayi ta'adda bi ki ma'anansa daban idan yayi ta'adda bi an ma'anansa daban tare da cewa duk fi'ilin ɗaya ne ragibtu fi kaza na kuɗe in samu kaza ragibtu an kaza na tsani kaza ba na son kaza da haka annabi ce kamar ragiba an sunnati alqanutu na nazila na nawazi shine wata musiba ta sauka kun gane da kyau to wannan alƙalu sun nazila idan musiba ta sauka waɗansu malamai suna ganin ana iya yanzu har gobe waɗansu malamai kuma suna ganin yanzu ba za a yi ba ko da yake waɗanda dai suka fi ce bayanin game da nazila din nazila din ta iya wata musiba ce daga sama da'iha samawiyya kamar fari an gane kamar kwalara ta sauka a gani kaga duk wannan da'iha ce samawiyya wata musiba saukakkiya daga Allah ta iya yiwa kuma musgunawa ce daga bangaren kafirai a samu kafirai sun yi wa musulunci rubdugu a wani yanki cikin yankin duniya kamar yadda aka ake musguna ɗan uwan musulmi a Kosovo can yankin kasar Albania kamar yadda ake musguna musulmi a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza to waɗansu malaman suna ganin halaccin alkanus ne kadai lokacin ja'iha samawiyya amma idan kafari ne suke musguna mana ba za mu yi alkanutu ba suka ce domin lokacin da annabi ke yin alkanut daga kafiran makka daga baya an hana shi ya yi alƙalin yana la'antar waɗansu daga cikin kafirai sai Allah ya saukar da aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun kamar da hadisi cikin bukhari aka hana annabi sai ya daina kuma cikin irin waɗanda yawa wannan alƙalin sun yi la'anci su aka samu waɗansu masu musulunta da haka suka ce a halin yanzu ba za a yi wannan alƙalin din ba ta ambatar wani da wani cikin kafirai a la'ance su irin yadda annabi ya yi kun gane ko amma idan ja'iha samawiyya ce za a iya yin wannan alƙalin to yanzu za a yi wannan alkanut za a yi shi ne cikin dukkan salloli guda biyar kuma za a yi shi ne bayan dagowa daga ruku'i liman kuma zai bayyana addu'a a sarri kuma ma musu ce amin idan an ce haka shine an yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani laifi a cikin wannan kun fahimci wannan da kyau kaga kenan ko da sallan azhar da al'asr da ake karatun sa surrance idan an zo karatun alkanut din aya za a yi shi a bayyane kuma za a yi shi bayan dagowa daga ruku'i cikin raka'ar karshe eh gashi gashi ya ce wa yarfa'u yadayhi idan mun karanta zai daga hannu cewa yana bayyana addu'a gashi nan mun karanta cewa yana daga hannu shi ma gashi nan mun karanta hadisin Ahmad da Tabarani bi sanadin sahihin malai cewa hadha mazhabu Ahmad wa Ishaq annahu yarfa'u yadayhi fil qunut wannan shine mazhabin Imam Ahmad da Imam Ishaq ibn Rahuya cewa ana daga hannu a cikin alqanut din nan kama bil masail lil murwazi wa amma masul wajhi bihima bayan an daga hannu shin a iya tafar fuska da su malai ce falam yarid fi hadha al mawtini wannan hadisi bai zo ba daga annabi cewa ana iya shafar fuska din fa huwa bid'atun da haka shafar fuska ya zama bid'a ke wa amma kharij salati amma dangane da daga hannu ayi addu'a a wajen sallah shin shi ma in an yi addu'a a wajen sallah a iya shafa fuska yace fa lam yasiha wannan hadisi ya zo sai ba sahihi bane ba wa kullu ma ruwaya fi zalika da'ifun duk abin da aka ruwaito cewa annabi in yayi sallah yana an yayi addu'a yana daga hannu kuma ya shafa fuskarsa da su da'ifi ne wa ba'dahu ashaddu da'afan min ba'd sashin su yafi sashi kuma rauni wajen za'ifanci kama hakaktuhu fi da'ifi abi daud kama yadda na tabbatar da shi a cikin littafin da'if na abu daud wala hadithu sahiha kuma a cikin silsilar hadithu sahiha ma haka wala zalika qala al-izz bin abd salam fi ba'd fatawihi al-izz bin abd salam da ake masa bi sultan al-ulama ya faɗa cikin wani sashi na fatawoyinsa da aka tambaye shi shin idan mutum ya daga hannu yayi addu'a zai iya kafar fuskar sa sai ce la ya fa'alhu illa al-juhal ba wanda zai wannan sai jahilai da haka kenan idan ka zo addu'a zaka daga hannu wannan daga hannu kamar tawatiri ne ma kamar da malamai suka nuna amma idan ka gama addu'a sai ka sauke hannunka ba wani shafa hannu ba wani shafa a fuska ko a girji wa kana yaqnutu fi salawati al-khams kulliha annabi ya kasance yana yin alqanut a cikin dukkan salloli guda biyar لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم malati sai dai bayan alkanut din nan a cikin salloli guda biyar sai dai in zai addu'a alheri ga waɗansu mummunai ko mummuna ga waɗansu kafirai faruba ma qala yas an ji ki a cikin alkanut ya ce Allahumma anjul walid bin alwalid wa salama bin hisham wa ayyash bin abi rabi'a Allahumma shadd Allahumma shdud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina ka sinin yusuf اللهم لعن لهيان ورعلا وذكوان وأسية عصت الله ورسوله an ji ya yi wannan addu'a ya ya addu'a alheri ga waɗansu mummunai yace ya Allah tsamar da Walid ibn al-Walid da Salma bin Hisham da Ayyash ibn Abi Rabi'a wannan duk mummunai da suke maka ba su samu daman yin hijira ba sannan sai mummunan addu'a wato ga kuma kafirai yace Allahumma mashdud wa ta'ataka ala mudas bayan ya yi addu'a ta waɗancan musulmai da ba su samu damar yin hijira ba sai yace ya Allah tsananta kamun ka ko damkar ka ala mudar akan kabilan mudar yana nufin sashin quraisha wanda ba su yi imani ba waje alhasinin ka sini yusuf ka darrabe su da shekarun fari irin shekarun fari na lokacin annabi yusuf sannan ya sanne ta Allahun mal'an lihiyan wa ra'ilan wa zakwan yace ya Allah ka la'anci kabilar lihiyan da kuma kabilar ra'ila da zakwan wa usayya asati Allah wa rasulullah da kabilar usayya sun saba ma Allah da manzansa wannan imam ahmad da imam bukhari suka rawaito wa ziyada li muslim ziyadan ta muslim ce ثم كان يقول اذا فرغ من القنوت الله اكبر فيسجد idan ya kammala karatun alqanut sai ce Allahu akbar sannan sai me sai ya sujuda wannan alqanut na nawazil kenan tsarin da ya kamata a yi shi a cikin raka'a ta karshe bayan an tago da garkuwi idan an kammala kuma sai kuma ai kabbara sai a tafi sujuda alqanut bil witri matashi na magana ta gaba alqanut kuma da ake a cikin wutri wato cikin raka'un wutri wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaknutu fi raka'atil wutri annabi ya kasance yana yin alqanut a cikin raka'an nan ta wutri ta karshe kin wannan ibnu nasar da da addar qutni suka rawaito bi sanadin sahihin ahyanan a waɗansu lokuta ba kullum ba yace wa inna ma qulna ahyanan mun ce yana yi ne a hayanan a waɗansu lokuta li'anna sahabatan allazina rawaw al-witra domin sahabban da suka ruwaito wutri daga annabi lam yazkuru al-qunuta fihi ba su ambaci al-qunut ba dangane da wutrin falau kana sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu da'iman da a ce annabi yana yin sa koyaushe lanaqaluhu jami'an anhu da gaba ɗayan su sun yi tarayya wajen ruwaito hakan daga gare shi yace na'am rawahu anhu ubay ibn ka'ab wahdahu yace sanannen abu ne ubay ibn ka'ab ne kadai ya rawaito cewa annabi na yin alkanut a wutri fadalla ala annahu kana yaf'aluhu ahyana kasancewar ubay kadai ya rawaito sai ya nuna a wani lokaci ne da yayi dukkan lokuta da duk sauran sahabbai sun rawaito kun gane da kyau fa fihi dalilun ala annahu ghairu wajib wannan dalili ne kan cewa alqanut din da ake yi a wutri ba wajibi bane ba wa huwa mazhabu jumhuril ulama wannan shine mazhabin mafiya yawan malamai ولهذا اعترف المحقق ابن الهمام في فتح القدير dan haka ne ma al-imam ibn al-humam al-imam ibn al-humam ya faɗa a cikin littafin sa fatahul qadir wato wani littafi na fiqihu a mazhabin imama abu hanifa shi mai littafin yace bi anna al-qawl bi wujubihi da'if yace dalili kan cewa ai magana fata wanda ke cewa dole ai al-qanun a cikin mutri da'if yace la yanhadu alaihi dalilun ba wani dalili da yake nuna haka wa hadha min insafihi wa adami ta'assubihi mala yace wannan yana daga cikin adalcinsa da rashin ra'ayin rikaukan mazhabarsa fa innal hadha alladhi rajahahu huwa ala khilafi mazhabihi domin cewa ba wajibi bane ba kaga ya saba mazhabarsa su mazhabarsa da Abu Hanifa suna ganin al-qunut a cikin mutri wajibi amma shi tun da ya ba sai ya gani yace gaskiya ba wajibi bane wato yanzu da abinda muke so ku fahimta a nan gurin al-qunut a cikin mutri annabi na yin sa wani lokaci wani lokaci kuma baya yin sa da haka sunna shine kai ma wani lokaci kai wani lokaci kuma ka bari idan kace kullun zaka yi to ka saba ma annabi idan kuma kana bari shi gaba ɗaya baka yi haka kuma ka saba wata rana kai wata rana ka bari kun gane da kyau wa yaj'aluhu qabla ruku'i wani abu mai muhimmanci alqanut din da ake a cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i kun ga akwai bambanci kenan alqanutu inda nazila ana yin sa ne yaushe bayan ruku'i alqanutu cikin wutri kuma ana yin sa yaushe kafin ruku'i wannan shine abin da sunnar annabi ta tabbatar amma yau duniyar musulmi hatta duniyar da dama daga cikin ahlus sunna muna ta yin alqanut ne bayan mun dago daga rukuni idan an zo sallan tarawih ko sallan tahajjud sai an dago sannan ayi wanda kuma sunna ayi ta kafin me kafin rukuni annabi na yin sa ne kamar rukuni kafin rukuni wannan shine hadisin ibnu abi shayba da abu dawud da nasa'i fi sunan al-kubra da Ahmad bin Hanbal da Tabarani da Bayhaqi wa Ibn Asakir bi sanadin sahihin wa akhrajahu min Ibn Manda Ibn Manda ya rawaito wannan hadisi fi tawhid cikin kitab at-tauhid din sa addu'a wa fakar bi sanadin akhar sa malai ce tambihun zadan nasa'i fi akhir al-qunut al-imam an-nasa'i yayi kari cikin karshen al-qunut bayan annabi ya karanta Allahumma hadina fi man hadaita wa afini fi man afait zuwa karshe Allahumma hadina fi man hadaita zuwa karshe sai ya kawo a riwaya wai za ka kara wa sallallahu ala nabiyil ummiyi albani ce wa isnadu ha da'ifun wannan ziyada sanadin ta da'ifi ne da haka zaka tsane tabarakta rabbana wa ta'ala wa qad da'afa al hafiz ibn hajar wal wal qustulani wa zurqani wa ghayruhum ibn hajar da imam al qustulani da zurqani da sun da'ifantar da wannan wannan ziyada ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات dan haka ne ma da muka kawo addon alqanut ba mu kawo ta ba kamar yadda muke idan an samu ziyada da mu kawo to tunda zaifi ya ce mu kawo ba wuqufan minna inda shartun al-mazkur dan kawai mu dakata akan sharadin mu wanda muka ambata fi muqaddimatul kitab a farkon muqaddimar littafi wa qala al-izz bin abd salam fi fatawa al-izz bin abd salam ya faɗa cikin littafin sa na fatawa yace walam tasihha salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil qunut yiwa annabi salati cikin addu'ar alqanut wannan bai tabbata ba wala yanbaghi an yuzada ala salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un bai dace ba akan addu'ar annabi a ƙara wani abu abinda yake nufi da salatin annabi anan yana nufin addu'a da yake cikin alqanut mala yace wa fi hadha alqawl minhu isharatun ila annahu la yatawassaw fil qawl bil bid'ati alhasana wannan kamar yana yin ishara ne zuwa ga cewa bai kamata ba a yi lawata zance cewa akwai wata bid'a kyakkyawa kama ya fa'alu ba'dul muta'akhirin alqa'ilina biha kamar yadda waɗansu daga cikin malaman karshe suke suke yi sai su kawo abu sai to ko da yake abin da bai tabbata ba amma abu ne mai kyau dan haka ya halatta a kara malam albani sai sun mastadraktu sannan sai na riske wata fa'ida fa qultu nati kada sabata fi hadisi umama fi hadisi imamati ubay ibn ka'ab annas fi qiyam ramadan annahu kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi asl qunut yace ya tabbata cikin hadisin da ubay ibn ka'ab yayi limanci ga mutane a sallan da yayi ta dare ta Ramadana annahu kana yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir qunut shi ubay ibn ka'ab a karshen alqanut yana yin salati ga annabi yace wa zalika fi ahadi umar radiyallahu anhu hakan ko ya faru lokacin halifancin umar rawahu ibn kuzaima fi sahihi ibn kuzaima ya rawaito wannan cikin sahihin littafin sa wa sabata misluhu an abi halimata mu'adh al-ansari kwatankwacin wannan ya tabbata daga abi halima mu'az al-ansari allazi kana ya ummuhum aidan fi ahdihi wanda shi ma yana yi wa mutane limanci lokacin halifancin Umar bin Khattab rawahu Isma'il al-Qadi Isma'il al-Qadi ya rawaito wa ghayruhu da waninsa fa hiya ziyadatun mashru'atun li amali salaf biha yace dan haka yin wannan salati wato ga annabi cikin alqanud wani abu ne shar'antacce tun da magabata sun aikata fala yanbaghi itlaqul qawli bi anna hadhihi ziyada bid'a dan haka bai dace ba a ce wannan ƙari ya zama bid'a wallahu a'lam kaga bayan ya wallafa littafin shekara 30 da suka wuce baya yanzu ya samu wannan riwayar da can ya dogara ne da riwayar da aka ce annabi yayi wannan da'ifiya ce da haka ya rushe abin daga baya sai ya samu riwaya da take nuna aikin sahabbai sun yi duk da riwaya ba ta tabbata ba daga bakin annabi amma ga ubay bin kab ga abi halima duk sun yi salati ga annabi cikin addu'ar alkanun da haka sai ce tunda salaf sun yi ba bid'a bane yanzu abin a'i dan ba za su yi abu da istihadin su in ba sun samu isharar daga bakin annabi ba duk da ba su ce ya ce ba amma yana cikin abin da istihadi ba ga lalle sahabi ya taba ya taba ji daga bakin annabi ko da bai rafa in sa zuwa ga annabi ba kun fahimci wannan da kyau amma waccan riwaya da take annabin yayi da kansa wannan riwaya da'ifiya ce to kaga amfanin ilimi kenan kullun kai bincike sai ka gano kuskuren da kai jiya ko shekaran jiya eh gashi nan zamu karanta ta yanzu وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر النبي يقول حسن ابن علي يفدا إذن يا قاري alkanu idan faraga min qira'atihi fil witr idan ya kammala karatu cikin raka'an witri kafin ya kai ga ruku'i ga abin da zai ce Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك فسيس لك النبي shi kenan abin da ya tabbata kenan wannan wala izu man adaita malam yayi lamba a kasa yace hadhihi ziyada wannan dadi na wala wala izu man adait sabit fil hadith ta tabbata cikin hadisi kama qala hafiz fi talkhis kama da ibn hajar ya faɗa cikin littafin talkhis al habib wa haqqaqtu dhalika fil asli na tabbatar da hakan cikin asalin wannan littafi nawa wato ku gane shi wannan littafi sifatu salatin nabi din nan fa wato asalinsa babba ne ya baka girma sai ya takaita mana shi a haka yanzu nan cirowa ya daga wancan babban asalin wanda bai riga ya buga shi ba da haka ce na yi ta hakikin wannan matsala a cikin asalin littafin wafatu zalikan nawawi imamu nawawi bai fahimci hakan ba shi hakan ya kubuce masa cikin iliminsa fasarra rahimahullah Allah dukan da gafara da haka sai ya fada cikin littafin rasul talibina yace anna hadha ziyaratu min al ulama'i wai qala la izman adisa wadansu malamai ne suka kara مثل زيارتهم فلك الحمد على ما قضيت كما يدي suka kara kalmar falak alhamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilayka haka nawawi ya faɗa albani ce to wannan wato bai riga ya san riwaya ta tabbata ba riwaya ta tabbata wala izu min adaita amma wancan abin da biyo baya kan wannan kari ne wa min al-gharibi yana daga bakon abu ko abu mai ban mamaki annahu qala ba'da zalika bi suturin bayan wannan da waɗansu yan suturori sai kuma yace wattafaqu ala taghliz ala taghliz al-qadi abi tayyib bi inkarihi wala izu min adaita malamai sun yi ittifaki kan inkari ga alkadi abi tayyib dangane da magana sanar cewa la izman adaita kuskure ne malamai sun masa inkari to kaga wato cikin abin da cikin littafi guda yayi tanakuzi kaga ilimi kenan wani lokacin sai ka san abu amma sai ka zo kuma ka fada cikin kuskure yake wa kada ja'at fi riwayat al-bayhaqi wallahu a'lam yace gashi kuwa riwayan la izman adaita ta zo cikin riwayar bayhaqi kaga da kansa ya faɗi wannan kuma da ɗazu ya ce bid'a ce waɗansu malamai suka ƙara amma kuma da ya gaba kuma cikin shafi guda ma ko bayan wannan da yan sutura kaɗan kuma ya zo ce ga shi haƙi ya tabbatar wato ka iya sanin abu sai kwakwalwa ta ha'ince ka a cikin lokacin rubutu ko lokacin karantarwa an fahimta ko karantarwa da haka ba karamin aiki bane ba haka ko bayar da ilimi ba karamin aiki bane ba duk wanda ko ga har kun iya kirge iyakacin kuskuren sa sai rannan ma yayi kuskure ya ce kaza rannan ya kuskure ya ce kaza to ya ci riba ma ke da ba ku ce ma duka kuskure bane ba in ba haka mutum ya san abu na kwakwalwa za ta iya ha'inta sa mutum ne zai haddace wallahi ne zai zaka amma sai zo sallah da ita da ya zo fa an zarta kuma ran sallah zai yi shiru ya rasa me ya a gaban har sai an tayar da shi ga imam al-kisai yace fa ja'alahum tazazun illa kabiran lahum la'allahum ilayhi sai yace yarji'iyan bai ce ba yarji'un kisai fa duniyar qurra'u duk ta sallama yana cikin malaman qira'a واما علي في الكسائي ناته لما كان في الاحرام فيه تسربلا اما yace haka harun rashid sai ce kai wannan wata sabo kira'a ce yace ai ba sabo kira'a bace ba kuskure ne li kulli dawadin kabwa yace ai in garman doki ma wata rana yana tuntube ya za ka fahimta duba irin rukun da kawai littafin ana karatu ai dama na tara ai ba zan an samu ka fitar ka ba dai a yau dai kan tunda baka fahimta ba hab irin rukun da kaiwa littafin yanzu kowa irin zaman sa ma da irin yadda ya rike littafin da irin bayar da hankalin sa duk kuna gani kawai mutum baya kallo ko yana kallon kowa shi yasa wani sai ta daga hannu kana kallon shi irin zaman da yana bai dace da aka tambaye sa ba kana gani a yau ka yan baka fahimta ba sai dai ka tafi gida kuma ka je ka ta kokowar ka fahimta rana ta yau idan ka zo ka canza zama sai mu sake maka bayani yanzu wani ne ya bayani waye ya ce wani abu eh wannan maganar ka iya yin kari kan du'ayin alkantu ko ba za ka iya kari ba gaskiya mafi dacewa shine mutum ya tsaya inda annabi ya tsaya idan mutum ya kara to yayi bid'a ko bai bata wannan akwai sabani na malamai akwai wanda suke ganin ayi addu'a a cikin sallah ba ta da haddi saboda haka dan mutum ya kara bai bid'a ba yasa kake ganin malaman Saudiya suna ta kara da wannan to amma dai akwai buhus da aka rubuta masu kyau ba za mu yanke hukunci ba sai an koma zuwa ga wannan buhus din kamar Bakar Abu Zaid yana da an karamin littafi da du'a khatmil Qur'an wato ya ambaci al'amura wajen guda shida ko bakwai wanda ake yi wajen abin nan kaga waɗansu suna yin addu'a idan an zo khatma yayin da aka sauke Qur'ani dan sai a kawo wata doguwar addu'a ana ta ta tabbata ko ba ta tabbata ba kaga sai a yi bincike da wannan addu'a ta wuturi da ake yi doguwa kaga wani lokacin a harami kaga an yi minti 40 ana yin ta ko malam mutane ba sa kuka sai an zo addu'a wuturi sai ka san tabbas an da cikin bid'a kuma lokaci ai ta karanta qur'ani ana raraka qur'ani suratul taha suratul watiti a ambaci kiyama wane ne kowa baya kuka amma da an zo Allahumma la ilaha illa kaza kaza limamu yana karkace murya ya bude ya kasa ya sama sai mutane su fake da ku kaga wannan akwai rubuce rubuce da yan Saudiya da dama suka yi akai darasi na gaba insha Allah idan hali ya kama ma ambaci waɗansu daga cikin su sai mu dakata haka abinda muka yi da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ji mu